الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أكشي كي با أكشي كي غبا ديوا ba kunna ma wutar ba ba a kunna ba ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد مم.
يقول أهلكت مالا لبدا مم.
أيحسب أن لم يره أحد مم.
ألم نجعل له عينين مم.
ولسانا وشفتين مم.
وهديناه النجدين الله أكبر أيحسب مم.
shi dan adam yana zato ne shine zunnul insanu dan adam yana zato ne wa huwa abul ashaddi ibnu kaldata مم.
duk gwati wani karfan kafiri ne a makka مم.
Allah ya ce yana zato Allah ya gudira alaihi ahadun wani bashi da ikon kama shi saboda karfin da aka bashi to akwai wanda ya bashi karfin wanda ya bashi karfin ai ya fi shi مم.
wallahu qadirun alaihi ubangiji mai iko ne a kansa kuma zai kama shi مم.
yaqulu shi yana cewa shi abul ashaddi مم.
yana cewa ahlaktu malan lubada مم.
ya ce wa ya halakar da dukiya mai yawa a cikin gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam fi adawati muhammadin a cikin gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ya halakar da malan lubadan dukiya mai yawa ya kashe dukiya da yawa akan idiyen da zai ya samu ya rusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa مم.
lubadan kafiran aya sabu Mm.
yana zato ne annahu yadda lamarin yake Mm.
lam yara'u ahadun ba wanda yake ganin sa lokacin da yake wannan barnar مم.
fima anfaqahu a cikin abin da yake anfaqahu abin da yake siyarwa fa ya'lamu qadrahu balle wani ya san iyakacin abin da ya kashe wallahu alimun bi qadrihi ubangiji ya san iyakacin abin da ya kashe مم.
wa annahu la yaktarisu bihi ubangiji bai bai kula da shi ba bai damu da shi ba saboda akwai ran da zai kama shi مم.
alam naj'al lahu aynaini مم.
ubangiji ya ce ya tuna mana ba ni na sanya masa idanu ba مم.
lil insani na sawa dan adam idanu guda biyu مم.
ma- madaidaita kuma مم.
walisanan na bashi harshe wanda yake magana bayan na bashi idanu yana kallo da su مم.
na bashi harshe kuma wanda yake magana da shi مم.
wa shafatayn na bashi lebe guda biyu wanda yake hadawa yayi magana مم.
inna allaha khalaqal insana wa adahu aynaini مم.
ubangiji ya halishi dan adam ya bashi ya sa masa idanu guda biyu مم.
wa lisanan ya sa masa harshe yandigu bihi wanda yake magana da shi مم.
wa shafatayn ya bashi lebe guda biyu na baki lisaunin lisani saboda a kiyaye wannan harshen مم.
harshe yana cikin baki za ka sa leɓe sai ya zo ya ya kare wannan harshen Mm.
in ba don haka ba wani abu sai ya zo ya cutar da harshen مم.
wal insanu al farqu bainahu wa bainan ghairihi min al hayawanati al lisanu مم.
a dan adam bambancin da yake tsakaninsa da sauran dabbobi shine harshe مم.
shi dan adam yana magana dabbobi ba sa magana al lisanu nisful isnani insani al lisanu nisful insani Mm.
harshe shine rabin dan adam مم.
eh, harshen da shi dan adam yake samu yake dukkan juye-juyensa. Alfarku bayan alhayawanin nadigi wa gairihi al-lisanu. Bambancin da yake tsakanin dabba mai magana ita ce mutum, da dabbar da ba ta magana ita ce sauran dabbobi shine harshen. Fa bihi yakmulu mar'u wa bihi yanqusu.
مم.
Da harshen dan adam yake cika, in ya, ya Allah ya bashi harshe kuma ya bashi fasa- fasaha ya bashi basira ya bashi sanin abin da yake faɗa sai ya zama cikakken mutum kuma da harshen mutum yake tawaya wa bihi yanqusu da shi yake tawaya in ya zama kuma ba yanda yake to nan kuma kaga sai ya samu tawaya مم.
kullu kamalatihi muktasabatun bilisanihi dukkan cikar dan adam an hada ta ne da harshen dan adam Mm.
harshensa shine zai sa shi ya zama komai harshensa ne kuma yake rusa shi Mm.
wa kazalika naqaisuhu haka kuma tauye tauyen dan adam duka a harshensa ne Mm.
al-lisanu shadidul haz- khadari ala al-insani shi harshe wani abu ne mai tsananin hatsari mai tsananin hadari akan dan adam eh domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama harshe shi duk wanda ka gani a cikin wutar jahannama ya kifu da wannan harshen ne harshen ne yake kifar da shi hatta ridda duk wanda aka ce wani ya bar musulunci ai shi ya faɗa aka ji Mm.
da bai magana ba da ba sani ba Mm.
to harshe babban hadari ne Mm.
bi anna al-insana lisanuhu mutahayyun lil amali da mutahayyun lil amali da'iman Mm.
domin shi dan adam harshen sa kullum shirye yake shi saboda yayi aiki shi harshen kullum so yake ya samu aikin da zai yi Mm.
wa qawiyyun haythu balagha al-lisanu min al-quwwati alla yahjizuhu shay'un anil amali Ah, kuma harshe yana da ƙarfi Mm.
saboda ɗan adam ƙarfin harshensa ya kai ba abin da zai iya tsare shi ya hana shi aiki shi ɗan adam a harshensa ko da yaushe aiki yake yi shi yasa mutanen da sarakunan da idan aka ce musu wane mawaƙi ne Mm.
amma ya zagi mutum ya zagi sarki Mm.
to sarki sai ce a kama shi in an kama shi kafin a kawo shi gabansa a yanke har- harshensa Mm.
saboda in ba yanke harshen ba in ya zo ya faɗi wata waka har tashin duniya ba za ta ƙare ba Mm.
za a dinga karanta ta kuma ya zagu Mm.
ko kashe shi za ku yi inda ya riga ya zagi magana ta gare Sosai.
Eh, menene wannan yake cewa eh, imrul qaisi Mm.
yace fa inna shira laysa lahu maraddun idza warada al miyah bihi tijaru Mm.
yace ai waka in ta riga ta tafi Mm.
in ta riga ta fita Mm.
mawaki ya fidda kalma ta waga Mm.
to in ta riga ta fita fa ba wanda zai dawo da ita Okay.
ta riga ta tafi kenan Mm.
in ma kace a abinda da ya faɗa a tattara shi a dawo da shi to wani ya ji ya tafi da shi Mm.
kuma can inda yake yana aiki Sosai.
to shi ne ɗan adam yana da harshe harshe kuma yana da ƙarfi Mm.
alƙadama laysa lahuma shunglun illa almashyu Mm.
su ƙafafuwa aikin su kawai tafiya ne su sai in an tashi tafiya ake neman su amma in ba tafiya za ka yi kana zaune ko kana kwance na ruwanka da ƙafa Mm.
ba ta aiki Mm.
idza jalasta in ka zauna a wita jada ko kana kwance la amara lahuma ba sa aikin komai wal yadani al barshu faqat hannu kuma sai in zaka kama wani abu in akwai abin da kake so ka kama a lokacin hannu zai yi aiki amma in ba abin da zaka kama ka rike ko kai wani abu shi ma hannu baya aiki Ah, wal ainani idza mattahuma idanuwa in ka rufe su su ma ba sa aiki Mm.
su ma lokacin da mutum yake bacci ido baya aiki ko baya baccin ma in ka rufe idonka ba zai maka aiki ba Mm.
sai yana bude Mm.
wa amma lisanu fa yatakallamu da'iman amma shi harshe kullum magana yake yi Mm.
sawa'un kana sahibu mashiyan ko mutum yana tafi yana tafiya mutu- mutane suna tafiya suna hira Mm.
har su je inda za su je kaga in mutum yana tafiya ma ba zai daina magana ba au ka'idan ko yana zaune mu- mutane suna zaune suna hira kaga yana zaune ma harshe dai yana aiki au mutajiyan ko yana kwance wani yana kwance ma kuma wani a kwance yake ma baya ma tashi ba zai iya tashi ya zauna ba Mm.
amma in mai karantarwa ne haka za a zo a din- zo a dinga ɗiban karatu a wajensa Mm.
kaga dai harshe dai ba zai daina aiki ba fi mala'in a cikin jama'a mutum yake harshensa yana aiki Mm.
aw fi gairi mala'in ko babu jama'a ma ko ba mutane harshe zai iya aiki shi kare
Yeah, wannan ɗin zai.
fi mala'in aw fi gairi mala'in Mm.
a cikin jama'a mutum yake ko ba cikin jama'a yake ba harshe dai ko da yaushe shi aiki yake yi.
Mm.
saboda haka harshe ya fi karfi a jikin gabobin dan adam Mm.
wa kullu a'za'il insani tajibu an ta'amala fi adamin illa lisanu Mm.
ya'malu fil mawjudi wal ma'dumi shi dukkan gabobin nan adam ba za su iya aiki a abin da babu ba duk abin da bai da shi gabar dan adam ba za ta yi aiki a shi- a kansa ba sai harshe sai harshe zai iya yin aiki akan abin da yake akwai da abin da babu duk zai aiki ya'malu shi yana aiki fil mawjudi abin da yake akwai wal ma'dumi da wanda babu ma harshe zai ai- iya aiki a kansa Mm.
ya zubu kasiran mutum zai ta ƙarya ya san abin nan ba haka bane ko kuma shi ma gaya masa haka yanzu ya ta nanatawa yana ta yin ƙari- ƙarya ai ba- ba- babu abin Mm.
abin da ake faɗan babu shi Mm.
amma da haka harshe zai iya ƙirƙirarsa ya faɗe shi kuma shi harshe يتسلط على الخالق وعلى المخلوق shi harshe shi kadai ne zai iya magana har kan ubangiji ma abin da ya dame shi da abin da bai dame shi ba abin da ya kama shi abin da bai kama shi ba abin da zai amfane shi da abin da zai cutar da shi duka harshe zai iya magana a kai ya yi magana a kan Allahn kansa ma ya faɗa wa Allahn abin da ya ga dama duk harshe ne yake wannan aiki haka kuma halitta balle halitta kuma wanda duka ita ma ba halitta da da za ta tsira daga harshen dan adam alal anbiya'i harshe zai iya magana akan annabawa kullum kafirai ba jayayya suke da annabawa ba Mm.
Ah, annabawa su ne suka fi daraja a cikin halitta Allah hali- halittar Allah gaba daya Mm.
amma har da haka harshe ba su tsira daga sharrin harshe ba Mm.
wa alal awliya'i waliyan Allah ba su tsira ba la yajuzu an ahadin shi harshe baya gajiya daga barin kowa sai ya taba kowa wali hadha ja'ala Allahu alaihi hisnan huwa al-asnanu sai Allah ya sa masa katanga ta farko ita ce haƙora su tare shi Mm.
kar ya fito Mm.
wa hisnan saniyan aka sake wata katanga Mm.
huwa shafatani shine leɓen baki Mm.
duk katangu ne da za su tare harshen kar ya fito ya zo ya bayyana wani abu Mm.
watan da biga cafa tani ala hazal aduwi aka ce waɗannan leɓin baki guda biyu su rufu su danne wancan maƙiyin shine harshe yawa karya yo waje ya zo ya faɗi abin da ya ga dama Mm.
fa innahu kasirul qadari ala al insani shi harshe yana da babban hadari akan dan adam Mm.
wa hadainahu najdaini Mm.
ubangiji yace na shiryar da mutum Mm.
an najdaini hanyoyi guda biyu Mm.
tariqal khairi wa sharri Mm.
inna hadainahu sabila Mm.
imma shakiran wa imma kafura Mm.
Allah ya ce na shirya da mutum hanyoyi guda biyu Mm.
da hanyar tsira da hanyar halaka Mm.
to duk duk wanda mutum ya dauka shikenan Mm.
sai ya tafi a kai Mm.
shine hanyoyi guda biyu hanyar alheri da hanyar sharri duk dan adam yana da su Mm.
falaka ta hamal agaba Mm.
فلقتهم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو إدعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة falaka ta hamal agaba wa ma adraka mal agaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba Mm.
yatiman za maqraba Mm.
aw miskinan za matraba Mm.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Mm.
أولئك أصحاب الميمنة Mm.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Haɗa duka biyu.
فلقتهم العقبة Mm.
آه فلقتهم العقبة Mm.
shi ɗan adam ɗin Mm.
me ya hana shi ya kutsa ya kutsa hanya Mm.
hallaja waza sirada me yasa ya- da ya kutsa ya- ya kutsa ya wuce siradi mana Mm.
siradin Allah nan da ake cewa sai an bi kansa Mm.
sannan aje lahira Mm.
sai ya kokari a tsira duniya ya kutsa ya wuce Mm.
wa huwa hayyu ya- yana da rai Mm.
wa ma adraka ko ka sani Mm.
mal agabatu menene kutsawa a wuce siradi Mm.
mutu yana raye Mm.
kaifa tajuzu sirada wa anta hayyun Mm.
ya za ka tsara- tsallaka siradin Allah kana raye Mm.
to ga hanyar da Allah ya bayar Na'am.
ita ce fakkura gabatin Mm.
enta wuya min irki ragabatin faka annama jawaza sirada wa huwa hayyun Mm.
duk wanda ya enta wuyar bawa ma'ana dai mutumin da yake neman wani abu na taimako wanda bayi da shi ko bawa yake son yanci bai samu ba Mm.
in kai masa ka, ka- ka taimake shi ka yanta shi in bawanka ne ko kuma ka saye shi ka yanta shi Mm.
to wannan ka tsallaka siradi kana raye Mm.
li'anna ragabata fiha kullu udwin fika domin shi wanda zaka yantan yadda kake da gabobi shi ma haka yake da gabobi in ka yanta shi kaga ka kubutar da kamanka kenan Mm.
kullu udwin min ada'iha ya- ya taki udwa min ada'ika duk gabobi a cikin gabobin wanda ka yanta din to kowace gaba ta tseratar da kai daga ta tseratar gabarsa ta tseratar da ga- gabarka daga shiga wuta na kaga shikenan ma'ana misali idan mutum ya yanta bawa to wannan bawan duk abin da kake da shi yana da shi yana da idanuwa guda biyu kai yadda kake da su Mm.
yana da kunnuwa yana da han- hannaye yana da kafafuwa yana da ciki yana da komai yana da kirji to yadda kake da shi haka yake da shi to duk gabobinsa za a duba kowace gaba inta shi da kai kowace gaba ta kubutar da gabobinka daga barin shiga azabar Allah آه شيني كل عضو من أداياتك عضوا من أدائك كأنك تجاوزت الصراط وأنت حي wannan yana kama da ka ‘yanta mana ka tsallaka siraɗi kana raye baka mutu ba. Hazihi fa'idatul irki wannan shine fa'ida ta ‘yanta bawa. Eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da bara ibn azib ya rawaita ya ce wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi dullani ala amali yudkhiluni aljannata qala idqun nasamati wa fakkur raqabati qala ya rasulullahi aw laysa wahidan qala la idqur raqabati an tatafarrada bi idqiha wa fakkur raqabati an tu'ina fi samaniha wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi ka nuna mini aikin da zai shigar da ni aljanna sai annabi ya ce ka ‘yanta bawa kuma ka ka tsamo wuyarsa ka yaye wuyarsa daga, daga, daga bauta sai mutumin ya sha ya rasu lawar nan kam naka kaman guda ɗaya ne Mm.
dukansu abu ɗaya ne annabi ya ce ba ɗaya ba ne ‘yanta wuya shine ka ‘yanta bawan kai da kanka ka tsamo wu- wata wuya kuma shine misali bawan yana hannun wani wancan din kuma kafiri ne ba zai bacci ya bauta wa Allah ba sai ka cire kuɗinka ka je ka saye shi na in ka saye shi sai ka zo ka inta shi kaga kayi abu biyu ke sosai ga sayensa ga inta shi au it'amun shine ka inta bawa ka tsallaka siradi au it'amun zi eh, yatiman ko kuma ka shiyar da maraya fi yawmin a cikin rana zai maskabatin mabociyar yunwa ran da ake kowa yake neman abin da zai shi to maraya ba shi da abin da zai ci ba shi da ƙarfi mai yiwa ko bai girma ba bai kai lokacin da zai nema da kansa ba kai kuma kana da shi to ka ka ɗauka ka ba shi ka fidda shi wannan ranar ya zama shi ma yana ƙoshi kamar sauran mutane to shi ma in kai haka ka tsallaka siradi Ah, au iza ja shine fi yawmin zi masgabatin au iza ja yawmu maja'atin Mm.
idan ranar yiwuwa ta zo tuzimu da'ama ka ciyar da abinci lil fuqara ga talakawa wanda ake nufin yatimu din shine duk wanda ba shi da shi na wal masakini da miskinai wanda kullum sai ya fi- ya fita ya nema sannan ya je ya samu to ba mamaki wata rana ya fita ya nema din bai samu ba ko kuma wata larura ta hana shi ma fita kuma ka sani yau gidansa ba su da abin da za su ci Mm.
ko ba mamaki yana da iyalai ma Mm.
yana da yara da sauransu to kai tun da kana da shi ka ɗiba a cikin naka ka kai musu su je su ma su su- su yi girkin su kamar yadda kowa ya yi su shi abinci su koshi kamar yadda kowa ya koshi Mm.
in kai haka to shi ma ka tsallaka siradi Mm.
kana raye shine yatiman zama garabatin a shi marayan da zaka taimakawa ka ciyar da shi zama garabatin ma abocin kusanci ne da kai shine yatimin maraya bainaka wa bainahu qarabatun kuma akwai dangantaka maraya ne kuma akwai dangantaka tsakaninka da shi eh mana maraya ne amma ko dan dan uwanka wani ne na mutum wanda suka hada jini au miskinan ko kuma mutum ya ciyar da miskini wanda bayi da shi shine miskini za masrabatin ma abocin talauci wanda bayi da shi au miskinan mulka sukan bi turabi li faqrihi ko miskini wanda yake damfarwa da ƙasa Mm.
ka san shi mutum wanda bayi da shi in ya zo wajen mai shi yana roƙo ga Allah ka taimaka min ai ba a tsaye zai tambaya ba zai zauna ne a a ƙasa Eh, in an ce masa ya zauna sa wasu shi a shi abin da ya kawo shi yana roƙo ne a taimake shi to kaga ba zai iya zauna a sama ba a ƙasa zai zauna wannan ɗi yana sauraron sa abu kaza da abu kaza ya dame ni ban da kaza ban da kaza ka taimake ni to shi yasa aka ce masa ah, miskinu saboda multa sukan bi turabi yana ɗamfare da ƙasa li faqrihi saboda talaucinsa to shi ma tudimuhu da'aman ka ciyar da shi abin shi in abin shi yake nema summa kana min allazina amanu summa kana sannan kuma mutum ya zama min allazina amanu a cikin muminai duk ayyukan da ake yi na alherin nan da ake cewa kayi kaza kayi kaza to fa sai in akwai imani in babu imani aikin banza ne eh yanzu kafiri don duk kyautar da yayi duk abin da yayi duk taimakon da yayi Allah zai biya shi a duniya saboda ba zai biya Allah bashi ba lahira آه من الذين آمنوا يزما شكي yana cikin mutane muminai Mm.
shi wancan abul abul ashaddi ana so a nuna masa cewa ya musulunta in ya musulunta sannan ya aikata ayyukan alheri to ya ya daina cewa ya halakar da dukiya kaza Mm.
akan gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama a ya halakar da dukiyar a cikin soyayyar annabi sallallahu masa alaihi alheri.
wasallam
wata waso bis sabri ya zama daga cikin mutanen da suke wa junansu wasiya da haƙuri ala da'ati mutu yayi haƙuri ya bi Allah wa wa anil masiyati yayi haƙuri kar ya saba wa Allah wata waso suke wa junansu wasiya bil marhamati a ji tausayin halitta arrahmati alal khalqi shine marhama na'am wa yin jin tausayi akan halitta ulaika waɗanda suka zama haka ga imani ga tausayin halitta waɗannan almausufuna bi hadhihi sifati wanda ka sifaita su da waɗannan sifofi ashabul maimanati sune ma'abota dama wanda suke shiga rahamar Allah a cikin sauki wallazina kafaru bi ayatina wanda kuma suka kafircewa ayoyin mu inji Allah hum su kuma ashabul mash'amati sune ake sa su a- a bangaren hagu Ma'ana Allah ba shi da dama ba shi da hagu amma duk mai wanda zai samu rahamar Allah an ajiye shi kamar wanda yake dama ne wanda zai haɗu da azabar Allah an ajiye shi kamar a hagu ne, ashimali. Alaihim narun akwai wuta, Musa dakin wacce take kulle, alaihim a kansu su kafirai za a haɗa su da wuta kuma za a rufe wutar. Mun- Mudbaqatun alaihim za a rufe wutar a kansu Allah ya kiyaye.
amin na'am na'am
سورة الشمس مكية وهي خمس عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما دهاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها
Suratu Shams Makkiyatun aya 15 aya. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما دحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بنقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها فغروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Allahu akbar a surar shamsi wannan ana ambaton shamsu saboda farkon surar kenan tana da ayoyi goma sha biyar tana farawa da bismillahir rahmanir rahim wa sha- a- aqsamal jalilu bi shamsi wa shamsi Mm.
shine aqsamal jalilu bi shamsi ubangiji ya rantsa da rana waduhaha da hasken rana shine dau'aha haskenta ubangiji yana rantsuwa da rana ubangiji ya yi rantsuwa da yawa a wannan sura wal qamari ubangiji yana rantsuwa da wata idza talaha in tabirana tabiha in tabirana daliyan inda gurubi ha yayin da rana ta fadi wata kuma zai fito shi watan lokacin da yake bin rana Mm.
to shi ma ubangiji ya rantsa da watan wannan hari ubangiji ya rantsa da rana idza jallaha lokacin da ta ɗaukaka ma'ana lokacin gari ya waye rana ta fito a birtifa'ihi wancan shamsu ainihin gundarun ranar Mm.
wannan kuma a wannan ranar yanayi na rana daga safiya zuwa yamma Na'am.
shine naharu Mm.
wancan shamsu kuma shine rana wato ainihin wannan ranar da ake hange din nan Mm.
Ah, wannan hari za jallaha Mm.
wallaili ubangiji yana rantsuwa da dare Mm.
idza yaghshaha idan yazo ya rufe ya rufe duniya Mm.
Yun- yun- yungaddiha yar- dare yana rufe duniya bi zulmati da da duhunsa Mm.
wasama'i Mm.
ubangiji yana rantsuwa da sama Mm.
wa ma banaha da abin da aka ya gina saman Mm.
ma'ana kudura Allah kenan Mm.
ita ta gina sama Mm.
wal ardi ubangiji yana rantsuwa da da ƙasa Mm.
wa ma tahaha da abin da ya shimfida ƙasa kudura Allah kenan Mm.
basaraha abin da ya shimfida ƙasa Mm.
wa nafsin Mm.
ubangiji yana rantsuwa da rai Mm.
ran dan adam Mm.
ai jami'i nufusin nasi dukkan rayukan mutane ubangiji yana rantsuwa da su Mm.
wa ma sawaha da abin da ya daidaita rayukan dan adam Mm.
menene bil qudrati shine ki- qudrar Allah allati awjadatha wa ta samar da rayukan har ta daidaita su Mm.
wannan duka jawabin eh, fa alhamaha Mm.
sannan kuma ubangijin ya kimsa wa rai din ya shusa mata fujuraha wata ta zama fajira ma'ana kafira wata kuwaha wata kuma ka shusa mata tsoron Allah ta zama mumina Mm.
bayyana laha ubangiji ya bayyana wa rai dariqai khairi wa sharri hanyoyin alheri da da hanyar sharri Mm.
a kharar takwari ayatan liru'usil ayi Mm.
ya ya gabatar da- ya jinkirtar da takwa din Mm.
kaga fa lamaha da takwaha ne sannan fujuraha Na'am.
amma da yake karshen ayoyin haka suke tafiya Mm.
wadu ha ha idza talaha jallaha Mm.
to idan aka sa aka sa fujuraha ba zai tsaya- zauna ba Na'am.
to sai aka hada da takwaha saboda su daidaita Na'am.
Ja- to duk wannan rantsa- rantsuwa ne Mm.
menene jawabin rantsuwa Mm.
jawabul qasami Mm.
jawabin rantsuwa Mm.
qad aflaha man zakkaha Mm.
duk wanda ya tsarkaka ransa ya samu babban rabo Sosai.
wa garka ba man da saha Mm.
duk wanda ya turmutsa ransa a cikin halaka Mm.
to ya taɓe Mm.
Ah, falahu shine samun babban rabo Mm.
Ra- babban rabo daga Allah shine falaha Mm.
shi yasa daga farkon Qur'ani ma da Allah ya sifaita bayin Allah na gari Mm.
zalikal kitabu la raiba fi Mm.
hudan lil muttaqin masu tsoron Allah Mm.
sai shi allazina yu'minuna bil ghaibi Mm.
wa yuqimuna salata Mm.
wa mimma razaqnahum yunfiqun Mm.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك مم.
وما أنزل من قبلك مم.
وبالآخرة هم يوقنون مم.
أولئك على هدى من ربهم sai wa ulai qaumul muflihuna Allah.
su ne masu babban rabo wanda sun yi imani sun yarda da duk abin da ake yarda da shi na Allah da sifofin Allah da girman Allah da kudurar Allah da iradar Allah da duka dai abin da ya shafi Allah da ayyukan Allah mutum ya yarda Mm.
sannan kuma ya yarda da waɗanda Allah ya aiko su ne annabawa Mm.
ya yarda da Allah yana da mala'iku Mm.
ko baka mutum baya ganin su da ya yarda Allah yana da su Mm.
tunda Allah ya faɗe su Mm.
kuma mutum ya yarda Allah yana da zai Allah zai yana kashe mutane dama kowa yana gani wannan kam Mm.
kowa ya yarda tunda yana gani Mm.
to bayan sun mutu Allah zai tada su Allah ya faɗa mutum ya yarda da wannan Mm.
shine wal yawmil akhir kenan Mm.
yarda da ranan tashin ranan karshe Mm.
ranar tashin kiyama Mm.
sannan mutum ya yarda da kaddara Allah Mm.
yarda da kaddara ya fi su dukkan su wahala Mm.
duk waɗancan masu sauƙi ne Mm.
yadda da Allah duk musulmi mai sauƙi na wajensa Mm.
zai iya yadda da Allah Mm.
yadda da annabawa kai mutu ya yadda da annabawa masannan zai zama musulmi Mm.
yadda da littattafan Allah da manzannin Allah da da da ranar tashin kiyama duk wannan mai sauƙi ne Mm.
da mala'iku duka mai sauƙi ne Mm.
yadda mai wahala Mm.
ita ce mutum ya yarda da kaddara Mm.
saboda ita kaddarar tana zuwa mutum ne ta yadda bai zata ba Sosai.
ba- ta yadda kuma bai yi tsammani ba Mm.
in za ta zo ita Mm.
to ita kawai zuwanta za ta yi Mm.
in ta zo duk yanayin da ta zame ka ko ba ruwanta Sosai.
ita an turo ta ne kawai ta zo Mm.
mai yiwa halin da kake ciki wanda kaddarar ta zo in ta zo za ta same ka a halin da baka taba tunanin za ka tsinci kanka a wannan halin ba Mm.
to a lokacin kake so ake so ka yarda da kaddarar Mm.
Eh, lokacin da wani abu ya same ka ko kuma ka nemi wani abu ka rasa to a lokacin ake so ka yi imani Mm.
amma lokacin da ka samu ai dama kana da imani wannan Sosai.
eh da bai mutu ya samu ai yana da imani Sosai.
a lokacin da mutum ya rasa na'am to a lokacin ake so ya yi imani Mm.
ya yarda rashin nan kamar yadda da ya samu wannan samun mm, irin yadda ta annabi ayyuba na'am annabi ayyuba yana da lafiya da dukiya da ƴaƴa da komai lokaci ɗaya duk ya rasa su mm, ya rasa dukiyar ya rasa ƴaƴan ya rasa matansa ya rasa duki eh, eh, lafiyarsa ba mm, amma duka da ya- ya da- yana cikin rashin lafiya rashin lafiya ya tsananta mm, har ya dawo ma duk jikinsa har ma kuma aka zo shi ya zo ya haɗu da mutane aka kore shi ba mm, ya bar garin mm, aka ce matarsa ta ɗauke shi rahmatu sunanta mm, ta ɗauke shi ta tafi da shi bayan gari wannan ciwon nasa zai iya raɓar mutane aka ɗauke shi ta ɗauke shi ta tafi da shi can bayan gari mm, suka je suka zauna ba ko- komai ɗinsa na jikinsa sai da ya dawo ɗiwa subhanallah komai ya ƙare mm, fatar jikinsa gaba ɗayanta ko ina ya- ya ya- ya saɓule duk ko ina ya zama maruru waye waye gashi nan dai mm, sai ita kaɗai ta rage da shi mm, ita take ta fama da ɗawainiyarsa mm, amma da ta ce masa, to ya kamata ka roƙi Allah ya yaye maka sai shi a bari zan haƙura tukuna rashin lafiyan ya kai ma- daɗe wanda re- lafiya ta yi.
mm, Ai Allah ya bani lafiya shekara saba'in da wani abu.
mm, To yanzu Allah ya haɗa yi da jinya Mm.
bata kai shekara saba'in ba sannan shi zan roƙe shi.
Mm.
Ai da kunya ma in roƙi Allah yanzu.
mm,
Ai sai in bari yadda lafiyar ta- ta zauna ta yi shekaru.
mm, to rashin lafiyan ma ya yi shekaru tukuna Mm.
in rashin lafiyan ya yi shekaru ya kai shekarun lafiya Mm.
to in ya so a lokacin to ko na yi magana ma ai ban yi wa Allah butulci ba haka,
to lokacin da damuwa ta sami mutum mm, a lokacin ake so ya yadda da Allah mm, eh to shine yake samun ribar abin da kaddara da same shi mm, idan mutum yana da lafiya Mm.
sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya mm, ya ya- yana cikakke Allah ya jarrabe shi da naƙasa mm, yana da eh, dukiya Allah ya jarrabe shi da karewar dukiyar mm, yana da irin wa'annan da duk abin da mutum yake da shi Mm.
sai ya rasa shi Mm.
to a lokacin kar ya tafi wani waje mm, ya koma wa Allah dai sosai, Allah ne ya kawo wancan din yanzu ma kuma shi ya kawo wannan mm, to ko ba komai ko da a- ba canja wa mutum ba Mm.
ya dai samu ribar samun wannan abin mm, abin ya zama riba a gare shi mm,
to shine kada fulaman zakkaha mm, wanda ya tsarkake ransa mm, ya samu babban rabo mm, wagar kaba man da saha wanda ya turbuda ransa kuma ak- akfaha ya ya ɓoye ta bin masirti da sabon Allah Mm.
wa dassaha mana wa dassaha mm, ya tur- ya turbude ta a cikin abubuwan da suke halakar da ita Mm.
sabon Allah kafirci da sauransu mm, wannan shine jawabin rantsuwa Mm.
duk wanda ya samu Allah ya taimake shi mm, ya samu imani ya samu aiki nagari Mm.
to shikenan ya samu babban rabo mm, idan kuma ya kasa samun wannan to shi kuma babu ya yi asara mm, kazzaba samudu mm, samudawa mutanen annabi salihu mm, sun ƙaryata rasulaha manzonsu salihan mm, annabi salihu ɗin mm, sun ƙaryata shi ba su yarda da shi ba bidan waha saboda cicciginsu da wuce iyakarsu mm, da saboda ɗunguya ne ha dalilin eh, eh, girman kansu mm, da ciccigi da ƙetare ai- iyakar Allah mm, sai suka ƙi su bi annabinsu mm, izin ba asa ashqaha mm, yayin da annabi salihu mm, in ba asa ya tada Mm.
asra'a ya yi gaggawa ya tada eh, eh, su kai su yahudawan kai su samudawan mm, idan ba asa yayin da suka tada Mm.
ashqaha wanda ya fi shakiyanci a gare su mm, ismuhu qudaru ibn salifin mm, shi sunansa qudaru dan salifu mm, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sayyidina aliyu mm, sai ke ce ma aliyu ya aliyu ko ka san wanda suka fi sharri a cikin halittar Allah Mm.
yace bai sani ba mm, yace to wanda suka fi sharri a cikin halittar Allah mm, su ne mutum biyu na, wanda suka kashe taguwar annabi wanda ya kashe taguwar annabi salihu Mm.
da wanda zai kashe ka Allahu Akbar, to wanda ya kashe eh, taguwar annabi salihu shine gudaru mm, shi ya kashe taguwar annabi salihu bayan fa sun shi annabi salihu ne ya nuna musu mu'jiza mm, ko mu'jizar da suke so su suka faɗe ta mm, mu'jizar da suke so ya nuna musu shine wannan dutsen ya haifi ragu- taguwa mm, ma'ana raƙuma mm, idan ya haifi wannan raƙumar a take raƙumar ita kuma ta haihu kuma duk aka yi musu annabi salihu ya roƙi Allah take sai aka ji dutse yana nishi mm, kamar mai naƙuda kawai sai ga taguwa ta fito tana fita kawai take ta girma take kuma ta haihu ita ma ga ta da ɗanta ya ce to ga mujiza da kuka nema an ba ku shikenan amma fa mujiza tana da sharaɗi tunda an an ba ku abinda kuka nema shi kuma Allah ya ce to ah, laha shirbun wala kum shirbu yawmin ma'lumin saboda haka daga yau taguwan nan abin ruwanku da kuke sha sai ku bar mata rana ɗaya rana ɗaya naku ne rana ɗaya ku je ku ɗebi ruwanku kowa ya ɗebi abin da ya ga dama in gari ya waye kuma kowa kare je gurin ɗiban ruwa a bari taguwa za ta je ta shanye ruwan gaba ɗayansa amma in ta shanye ruwan za ta zo ƙofar gidan kowa ya tatsi abin da ya ga dama na nononta Mm.
ya tatsi duk abin da yake so duk sai ta zagaye su ana haka ana haka suka ce kai wannan taguwar ta dame su shine suka zauna suka yi mitin wa zai halaka musu ita to shi wannan shaƙiyin mai suna gudaru yace shi zai iya za ka iya yace zai iya shi kenan aka bashi wannan aikin aka bashi aiki ya je samu taguwa da ɗanta kuma haka yayi ya kawo ya tsare taguwar sai ta yi ihu da ta yi ihu sai ta bata subhanallah shi kenan da ta bata ita dai ta tafi to sai saura ɗanta wato wannan jattata ita ce wanda za ta dawo ƙarshen duniya in ji annabi sallallahu Manzala alaihi sallama ya ce wannan taguwa za ta dawo ta nuna wa duniya wane musulmi ne ɗan aljanna ne wane kafiri ne ɗan wuta ne to wannan taguwar annabi salihu to gudaru shi ya kashe ta to da ya kashe ta Allah ya ta kawo musu bala'i har ya halaka su to shine ɗaya a cikin masu sharri a cikin al'umma sai kuma wanda ya kashe sai na aliyu shi kam wai musulmi ne ma amma kuma ya kashe sai na aliyu kuma da ya zo kashe shin ya soka wa sai na aliyu mashi sai na aliyu yana ƙoƙarin mutuwa shi kuma yana tsaye yana cewa maza shi a- maza a yi masa aiki mana ya samu ya yi shahada annabi yana jiransa za su sha binci tare subhanallah wai annabi yana jiransa a lahira ya kashe aliyu subhanallah ya kashe aliyu zai je ya samu annabi su sha binci tare saboda haka ai sauri a aika shi lahira shi yana yana shan annabi yana jiransa subhanallah ibnu mujrin to haka ya kashe sai na aliyu a kufa to daga nan dai sharri ya fara shiga duniya aka yi ta kashe jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da sun kashe sai na Husaini da gidansa gaba daya in banda mutum daya shi kadai ne ya rage Aliyu Zainul Abidin shi kadai ya rage a cikin ƴaƴan sai na Husaini shi ma da aka- sai na Husaini ya tashi aika masa suka yi suka ce ga mutane sun taru da yawa suna so su musulunta suna so kuma a nuna musu musulunci a ƙasar Iraki aka aiko da takarda amma ana roƙon Husaini ya je ya ɗauki gidansa gaba ɗaya ya ya je wajen su aje za su musulunta shi ke nan zaina Husaini ya zo ya yi ban kwana da ɗan uwansa sai na Hassan sai na zai shi masa to shi kenan tunda sun ce ka je amma dai ni ina ganin da kai ka fara zuwa ka je ka duba tukuna in ka je ka duba sai ka dawo ka ɗauki iyalanka ya ce a sun ce gaba ɗaya da iyalawa na yana mu tafi to wannan shi a ɗansa Aliyu Zainul Abidina wani wani kaulin sun ce ba shi da lafiya ne yasa bai ba je da shi ba wasu ko suka ce a lokacin baya nan ne yana wajen yan uwansa can to dai haka sai na Husaini aka ɗauke shi aka tafi da shi wanda suka zo din suka tafi da shi a sai dama an shirya yadda za a halaka shi ne subhanallah an aiko daga Syria Sham kenan an aiko a zo a halaka shi da shi da jama'arsa gaba ɗaya an ba da ladan wanda ya kai kansa ga abin da za a bashi suka zo kawai suka samu an yi keji a wajen gari aka sa su a cikin keji duk ana aka da kasu subhanallah to daga nan shikenan aka fara shiga matsaloli kuma Ah, ismu gudarun musalifin gudarun dan salifu a karan na kata shi ya soke wannan taguwar ya kashe ta faqala lahum rasulullahi shi wannan annabin Allah annabin nasu salihu annabi salihun sai ya ce musu a utruku naqatallahi shine naqatallahi ku bar wannan taguwar Allah fa utruku naqatallahi wasu qiyaha ku bata da ranar da Allah ya ce ta dinga shan ruwa wa shur wa shurbaha da abin shan ta fi yawmiha a wulinta wa kana laha yawmun wa lahum yawmun in ta sha ruwa yau su kuma gobe sai su sha Mm.
amma ina fa kazzabu suka ƙaryata annabi salihu Mm.
fi qaulihi zalika maganar da yake musu wa'azin da yake musu ba su yadda ba Mm.
fa ga ruha suka soke wannan taguwar Mm.
kataluwa suka kace ta Mm.
li yaslima lahum ma'u shurbiha saboda ranar da take shan ruwan ma su samu duro ya dawo nasu ne Mm.
fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim Mm.
rabbuhum ubangijinsu fadamdama alaihim Mm.
sai ya rufe su Mm.
arbaga alaihim ya rufe su Mm.
ya rufe al'azaba Mm.
ya kawo azaba ya lullube su gaba ɗaya a haka- a haka halakar da su Mm.
bi zambihim saboda zunubin da suka aikata Mm.
fasawaha Mm.
Allah ya- ya ya game su gaba ɗaya duk ya daidaita ƙasarsa ya zama ba kowa Mm.
sun halaka Mm.
ka annahum ajazu naklin khawiya Mm.
amma hum biha ubangiji ya game su da wannan azaba Mm.
falam yan- yan falid minhum ahadun ba mutum ɗaya da ya tsira Mm.
har ƙanana har kowa da kowa haka suka halaka Mm.
fala ya kafu ko wala ya kafu Mm.
bai bai ji tsoro shi wannan kafirin da ya kashe wannan taguwar Mm.
bai ji tsoron ugubaha abin da zai biyo baya ba Mm.
tabi'ata ha me zai biyo baya in an yi wannan kisan Mm.
a halakahum Allah ya halakar da su Mm.
wala ya kafu ahadan yaqumu bi dalabi haqqihim Mm.
a Ubangiji kuma da ya halakar da su ba wani sarki ba ne na wata ƙasa balle a ce to sarkin nan shi ma ya saurari da za a je a kai masa a, mana a je a yi rama Mm.
a a, sarki ne wanda shi ba a ramawa Mm.
in ya aikata magana ta ƙare Mm.
to shi in kace fara ya kafu din nan Ubangiji ake nufi Mm.
to Ubangijin bai ji tsoron ugubaha me ƙarshen lamarin Mm.
in ya kace su me zai faru me me ya faru ba abin da ya faru Mm.
wasu ya sake kawowa kawai Sosai.
aka ci gaba da rayuwa Mm.
su ma da suka zo suka yi barnar su su ma ya halaka su Mm.
ya sake kawo su aka yi sai Mm.
bai daina kashe kafiran da suke saba wa annabawa ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce tunda annabi shi annabin rahama ne Mm.
to mutanen sa duk abin da suke aikata ba za a kashe su ba Mm.
ya sa a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ba mamaki a cikin musulman ma sai ka samu ana wani sabon Allah wanda da kafiran da baya suke yi Mm.
sun yi guda ɗaya aka halaka su Mm.
amma ya ga cikin al'ummar annabi ana yi ba a halaka mutane ba Mm.
dalili saboda shi annabi rahama ne Mm.
ba za a halaka mutane ba wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Mm.
wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Mm.
Allah ba zai azarta mutane matukar annabi yana cikin su Mm.
yace kai ko annabi baya cikin su in dai suna istighfari Mm.
akwai masu tuba wa laifin da suke yi Mm.
Allah mun tuba shikenan Mm.
to sai kaga Allah ya yafe sauran ma ba za a halaka su ba Mm.
wala ya kafu adar ubangiji ba tsoron wani Mm.
ya kuma bil alabi haqqihim ba ba wani wanda zai tashi ya ce yana neman haƙƙin su Mm.
kafiran nan da aka kashe wajen Allah Mm.
alhamdulillah Mm.
anan za mu tsaya insha Allah Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah.
alhamdulillah.
Mm.
Na'am.
muhimmin alhamdulillah sannan wannan a'a wala kawai
farko dai abin da kuka cewa dan uwa abin da kuka saba yin nan a yi shi wato wannan Allah sai ku sa ya wala kawai ko za ka yi a ku yi wajen amfani da lokacin wani mu da agaji ku zagaya duk abin da muka yi kan mu muka yi wa ba don a gaban shagwa da ko kuma ba gaban shagwa wadansu Allah ya tsaye ne ciniki da su gaban shagwa ba mu lokacin da ke farko ba irin namu ba ne saboda haka mun gode ma shagwa mun gode ma Allah ya kara lafiya babu abin da za mu ce wa shau babu da ba da bakin da za mu ce sai dai kawai komai za a ji da gudun mala a muna gode wa alaran mansa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara imani Allah ya san maka ba san mu muna gode wa ɗan mijiya mu na zawiya muna gode wa alhaji isa ya fiko da suka dauki ɗauniyoyi wanda ba su da misali Mm.
kamar majigi da abubuwa da yake muna godewa ɗahiru na annabi Mm.
wannan kujerar da shehu yake zanne a kanta shi ya tsaya mana ita Mm.
saboda haka Allah sa ya zama na annabi Allah sa mu zama na annabi gaba ɗaya Ah, sannan abubuwan suna da yawa sai dan zan tagaita wannan abu muna yi wa shi babanmu a alaibu mai anguwa fatan alheri Mm.
domin duk wannan abu shi ya assasa wannan abu Mm.
Allah ya ƙara masa imani Amin.
Allah ya ƙara masa imani imani Amin.
ana sa in gama da duniya lafiya Amin.
sai ya fi sauran abin da ba mu tsaya za mu yi ba Mm.
sai da haka Allah ya saka masa da alkhairi Mm.
daga ƙarshe wanda kuma ana zagayawa daga ƙarshe ina yi wa mutane albishir akwai wanda zan shi kama abubuwan da yake ba zan ma iya masa godiya ba ba da wani wani wanda zai yi magana na so a haɗa da wannan maki idan rediyo na yi sa amana Shi bayanin da sannan shi.
daga Na ƙarshe gani.
ina yi wa mutane albishir wannan zafin da ake fama da shi Allah ya da daga bana ya kare domin a kwanan nan ya ce alƙawarin da zai yi alƙawarin da yayi zai cika Alhamdulillah.
ba don Allah ya sa ana son a matsar da masallacin a gefe ba saboda kada hanya ya shafe shi kuma akwai wani a gidan dole a bashi haƙƙi na tsawon wasu ɗan kwanaki ba sai mutu daga daga sallah ma za a ci gaba da aiki Mm.
saboda ka ina wa mutane albishir in Allah ya da ginin masallacin mu ya zo da fatan kuma a tattaya mu da addu'a Mm.
kuma komin shirye-shirye suna tafiya ba wata matsala Mm.
da fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi Amin.
wanda ya zo nan aka masa ba daidai ba muna fatan ya yi hakuri ya yafe Mm.
mun samu mushkiloli da yawa a kan harkar mahaifin mu Mm.
muna fatan yan uwa su yafe mana Mm.
su yafe mana su yafe mana mu ba su ba mu kai komai ba Mm.
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Wa alaikum salam. Na'am. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa ya shehu muna sallah da liman sai alwalar shi liman din ta warware. To da ya tashi jawo na bayansa sai ya jawo kuma wadda aka tsere wa raka ɗaya. To ya za su yi da wannan sallah din?
Eh, lallai idan liman ya um, matsala ta same shi a cikin sallah kuma shi ne jagora sai dole dama zai ja wani na baya ne Na'am.
sai ya tsayar shi kuma ya fita Mm.
in ya in ya ja wani ya tsaye da shi to wanda aka ja din ya ƙarasa sallar liman tukuna Mm.
in ya ƙarasa sallar liman Mm.
yadda liman inda liman yake a nan zai tunda da an tsere masa a shi Na'am.
tunda an tsere masa Mm.
to yanzu ba zai ta kasa ba tukuna Mm.
yanzu ya sallar liman ake yi Mm.
sai ya ƙarasa wa mu- mutane sallar liman Mm.
in ya ƙarasa ta Mm.
tunda shi sallarsa ba ta ƙare ba kaga ba zai sallama ba Mm.
su ma ba za su sallame ba Mm.
sai su jira shi shine limamin su yanzu Na'am.
sai ya tashi ya biya abin da aka tsere masa su suna zaune Na'am.
in ya ƙarasa nasa ya- ya sallame su kuma sai su sallame a bayansa Na'am. Na'am. Amin. Na'am. Sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu mutum zai iya jeruwa da matarsa su yi sallah?
eh za su yi ma'ana tana gefensa ko Na'am, na'am.
ba ba matsala ko duk inda ta tsaya Mm.
a mustahabbi dai ana son ta tsaya a bayansa ne Mm.
in suna da fili Mm.
in ba su da fili kuma in suna gefe da gefe kamar yadda ah, yadda yake tsakanin da miji Mm.
sai dai ba za ka san dama dole ne za a samu wani abu tsakanin su haka Mm.
to za za ku mai sallar su ta yi Na'am.
eh, Na'am, ya tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu me ya matsayin sallar sujada mutum yana sallah yayi sujada akan hannunsa?
a kuma ai ba shi ai sujada kan hannu ba Na'am.
a'a Mm.
sujada dai akan cin- akan ƙasa ko akan shimfiɗa ake yi Mm.
ba a ba a yin sujjada akan gaba Mm.
a gaba ya za ta raba shi da dama ai ai sujjada a ƙasa ne Mm.
eh sujjada duk inda take Mm.
Allah shi yake ai sujjada Mm.
kuma a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙasa yake sujjada kullum Mm.
ko kuma akan cimfira da take haɗe da ƙasar Mm.
amma kuma ya mutum zai ɗauko ko hannu ko wani abu kuma na jikinsa ya ce ya yi sujjada Mm.
to kaga kenan goshin nasa bai kai inda ake bukata ba Na'am.
wannan ba daidai ba ne Na'am. Ya tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina matsayin azumin matar da ta ɗanɗana gishiri da rana cikin azumi.
a in dai bata haɗiye ba in ta tofar ba komai Mm.
amma in ta haɗiye kuma ba ta da azumi Mm.
azuminta ya, ya, ya karye Na'am.
Eh, amma in ta ɗanɗana Mm.
ah, ta ta ɗanɗana ta ji gishirin sai ta tofar Mm.
bata haɗiyi gishirin ba bata haɗiyi yawun gishirin ba Mm.
shikenan azuminta yana nan ba komai Na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa, ya shehu imamu Suyuɗi kam a wace ƙasa ce ya rayu?
a misra Na'am, eh, a nan egypt na'am, eh, ya yi zamani a misra na'am, ah, a misra ya yi zamani amma ya, ya jima Mm.
ya dade domin ya yi tun a ƙarni na biyar ne Mm.
eh, tun dai hijira ba ta fi shekara ɗari biyar da wani abu ba Mm.
ya dade da zamani Mm.
ya jima sosai yanzu a rayuwarsa ta yanzu dai kusan shekara dubu kenan Na'am.
eh, ya dade Mm.
a misra ya yi zamani Mm.
shi a misra aka haife shi a nan ya yi zamaninsa a nan ya yi karatunsa a nan ya yi komai ɗinsa Mm.
a nan kuma ya rasu Na'am, na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar tana cewa, ya shehu ni ce na yi layya, sai mijina ya ce in bashi fatar, sai na bashi, da na bashi sai ya sayar, sai ya mana shefene, to ya halaccin wannan layar a ta ta.
riga ta bayar ina ruwanta Mm, da abin da yake so ya yi da fatar mm, in dai aka riga ba kai ka yanka ba mm, wanda ya yanka wanda ya yi layyan shi aka hana ya sai da wani abu mm, ba zai sai da nama ba ba zai sai da fata ba mm, amma in wani aka bawa Mm.
kowaye ma duk yanda yake so ya yi mm, eh, ya je inda ya ri- ta riga ta bashi ai yanzu ba nata bane mm, yanzu nasa ne duk ya sayar ba wani abu mm, layyata yana nan mm.
ba komai Na'am, a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka. Akwai wanda ya yi ko yace yana so a taimaka masa da addu'a ɗan uwansu ya fita tun jiya babu labarinsa har yau.
Allah ya dawo da shi lafiya Amin. Akwai wanda ya yi ko kuma yace yana fama da ciwon kunne a taya shi da addu'a.
Allah ya ba su lafiya Amin. Akwai wanda ya yi ko kuma yace yana so a taimaka masa da addu'a Allah ya sa ya gama da duniya, Allah ya lafiya, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. sannan kuma akwai wanda ya aiko ya ce yana so a taimaka mar da addu'a Allah ya bashi Allah ya buɗa masa yadda zai samu ya yi aure na'am akwai wanda kuma ya aiko ya ce a taimaka mar da addu'a Allah ya bashi lafiya ilimi kariya zuriya ɗayi ba da sauransu duka da Allah ya biya amin gaba daya amin
eh dama jin ma ka wannan
Ah, alhamdulillah a nan za mu tsaye da karatunmu insha Allah sai kuma in Allah ya kai mu baɗi Ah, muna godiya ga dukkan jama'a gaba ɗaya wanda suka yi ayyuka da wanda suke zuwa su zauna ah, su saurara da ma- masu jajjabawa irin mu ɗin duka Allah dai ya karɓa mana ayyukanmu Allah ya biya bukatunmu gaba ɗaya alhamdulillahi muna godiya musamman ga fadar fadar Gombe gashi sun turo mana da wakili daga fada ya zo ya halarce mu a wannan ya rufe karatu din Allah ya saka wa sarki da alheri Allah ya ƙara masa tsawon rai da lafiya Allah ya ƙara masa ɗaukaka fadar mu Allah ya ƙara ɗaukaka ta kan dukkan fadoji Allah ya ƙara musu son annabi sallallahu alaihi wasallama sannan duka dai muna godiya ga shi mai mai gidan wanda shine Alhaji Buba wa- an yi fa- an yi magana sana zunna wanda nan kofar gidansa ne ko masallacinsa ne da kuma muna kuma godiya ga dattijan unguwa da sauran mutanen unguwa da mutanen gari da ma mutanen waje da duk wanda ya halarta dai kowa da kowa ana masa godiya Allah ya saka wa kowa da alheri Allah ya biya bukatunmu gaba daya to kafin dai ashe mun shiga addu'o'i ga muna tare da ah, Alhaji Yaya Shilo wanda sananne ne kowa ya san shi za mu bashi yayi mana tabarruki abin da ya sawwaka assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى yau lafiƙin nan ba su da kyau yau lafiƙin ba su da kyau sosai an sa abin da yake faruwa ba
da ma har da duka shi ne da shi ne anguwa mai nasawa a madadin su da gasawa anguwan nan gaba daya da da matasa da yaƙi maza da mata gaba ɗaya muna wace muku godiya Allah ya saka masa Allah ya kara wa shi lafiya Allah ya kara wa shi lafiya Allah ya kara masa mutum muna godiyar mu da ba ta da iya kuma kafin gabatar da dukkan ɗumbin gaisuwar mu da godiyar mu da mai anguwan da shi duka mun haɗa muna yi wa shi wakilin sarkarar sarkin gombe muna matuƙar farin ciki da za mu halartar da wannan wuri mai albarka na wuri subhanahu wa ta'ala yadda ya kawo mishi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da shi da lafiya mu mutanen jihar Gombe mutanen Gombe ta kudu wato Kantani har a cikin Kantani ma an dawo Gombe ta dawo da mu da muke zaune nan gaba daya mazan mu da matan mu nan wa Allah godiya ya uwa mu shi alhamdulillah alhamdulillah godiya da muke wa Allah shi ne da ya ba mu shi a cikin alhamdulillah sannan kuma ya ba mu dama muka zamo mu ne sahabbansa da muke tare da shi duk abin da zai yi mu zai yi wa kuma da su zai yi Mai wa Allah godiya. muna ƙara jaddada roƙon Allah cewa Allah ya tsawaita nan amin Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya a madadin wannan kwamiti da ta shirya wannan tafsiri take hidindimu da ba su da iyaka a madadin su ina miƙa godiyansu da na sauran jama'a duka zuwa ga shi. Allah ya saka wa shi da alheri. Ba mu da abin da za mu ce masa amma duk abin da mutum ya maka in dai ka ce Allah ya saka masa da alheri to ka gama biya. Saboda alherin Allah ba ta da iya sai ka ce Allah ya masa. Shi ke ɗan ka gama ku ce wa Allah ya saka da alheri. Kuma wannan kwamiti kamar yadda ta gode wa shehi tana gode wa dukkan jama'a musamman samari da suke hidindimu a kan wannan harka ta tafsiri gudun Allah ya ƙara muku albarka. Allah ya ƙara muku albarka. Allah ya ƙara yalwata harkar kasuwanci. saura da ba su samu shigowa ba suna kore muna roƙon Allah ya musu kori ya ba su dama su karɓe abin da ake yin su yake a madadin ni kaina ya yi kilo ina roƙon jama'a da a roƙa mini shehu ya gara mini addu'a a kan wacce yake mini wanda dukan ku kun sani fara har aka gama azumin nan tafsirin nan da ni ake yi a sosai har kuwa aka gama komai kwarai kwarai sosai da kaba na nake tasowa in hayo in zo nan yanzu kuma na da mota mu zan iya tuka wannan tun da aka fara da gobe sai yau saboda uzurin da ya faru to amma har da kana da naka kai ma dai amma dai ka- ka dauke wannan din sai na da naka amma na san bai zan mona ruri irin namu ba saboda iya iyan mu abu ko zama da aka namun ma a ɗauka a tafi da shi can Allah ya tafi wannan wariya shi alhamdulillah kuma a madadin jama'a unguwa gaba ɗaya mu ko kwamiti muna yi muku godiya muna yi muku godiya da ba ta da iyaka Allah ya saka muku da alheri.
Amin.
Don kamar yadda shi shugaba ya faɗi ɗazu himmar mai anguwan mu to mu kuma da mai anguwan da mu jama'an anguwan gaba ɗaya mun tattara mun miƙa muku himmar su suke da wannan kokari Ƙwarai.
saboda haka Allah ya saka muku da alheri Amin.
godiyar mu ta dukkan jama'a ba ta farta ni kadai ba ba ta gundu kadai ba ba wanda baya nan duk Najeriya ko ma mu ce duk alaf kowa da wanda muke gani da waɗanda ba ma gani waɗanda suke samun halarta duka Allah ya saka muku da alheri amin amin kuma Allah ya amsa mana dukkan addu'o'in da muke yi a rashin bayanin ya shi ne ‘yan uwa. Bayan yi wa Allah godiya bisa wa'annan ni'imomi, to lalle mu je mu yi amfani da zaman nan da ce mu yi ta gaya mana da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa mana. Abin da muka ji na umurni mu je mu taɓo, abin da muka ji na hani mu je mu yi ƙoƙari mu samu. abun da ya riga ya wuce Allah ya fi Amin.
abun da ya rage a rayuwar mu muna roƙon Allah ya sada mu da daidai sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah
a madadin wannan taimakon da shi ne wannan tafsiri take da jinjiru a kai tana da kowa da kowa da wannan lafiya da ne da yau din da ba shehu ba ya takaita karatu saboda ne saboda addu'o'i ne ga kowa ya ke sauraro da ba da kuma galasoci da za a zo a yi karata saboda haka ba mu da lokacin da ba abin da ya rage da za a gaya wa kowa in banda wannan godiya da za mu haɗu da wuri saboda iyaka ta ce kawai saboda haka muna neman shawarwari daga ayyukan shugabanni za ku ba su dama in suna da
ma ba ma da hairu kuma ya taba mana eh an da hairu yawa ko za ka tashi zai fi maka sauki ba da yawa bar ɓan da farko bismillah yawa sai dai gol gongon gol ya amma daga to
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله آه to alhamdulillah ah, ba abun da zamu ce sai dai godiya ga Allah subhanahu wataala duk abun da za a faɗa an riga an faɗa sannan kuma duk abun da ya gabata ya riga ya gabata tunda yanzu muna ainihin 27 ga watan Ramadana wannan zawiya mai albarka a gaban ainihin shehinmu Shugaba Jalil radiyallahu anhu da sauran ainihin wato dukkan al'umman fantami gaba ɗaya ko ko mutanen gombe gaba ɗaya da suke halarta a nan kamar yadda mala ya cilo yake magana cewa ainihin akwai wa'anda ma ba ba ganin su ake ba suna nan to duk inda aka taso aka zauna za a karanta alkur'ani ittifakan akwai kowa da kowa hatta mala'iku kowa da kowa yana wurin aljanu da mala'iku duka suna nan saboda haka ah, al'umman musulmi yan uwa yan faila sai mu gode wa Allah tabaraka wata'ala alqur'ani ya gaya mana fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith idan Allah ya maka baiwa ya maka kyauta ya maka alheri ba abun da zaka yi sai ka gode masa hatta addusu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuha kufrun yin godiya ga Allah tabaraka wata'ala wato ainihin ah, go- nuna ainihin alaman godiya ne idan ko mutum ya bar godiyarsa to shi ya ya fita daga cikin ainihin wato wannan zai shiga wani layi daban to alhamdulillah ah, muna jin sauraron karatun shehi a ainihin wato gidajen rediyo duka da ake sawa to ba abin da za a ce ba sai an ce komai ba sai dai a ce alhamdulillah komai da komai yana ciki ana karantar da shari'a ana karantar da ma'arifa duka komai yana tafiya kuma daidai alhamdulillah saboda ainihin wato akwai abun ne duka gaba ɗayansa Ah, ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ah, shi Allah tabaraka wata'ala yana gaya mana cewa idan ainihin na ba ku ni'ima kun gode mini zan ƙara muku da in shakartun la'adidan naku idan na ba ku ni'ima kuka gode min zan ƙara muku Allah tabaraka wa ta'ala da ya tayi sai ya ba mu ni'ima wadda ta fi kowace ni'ima sai ya ba mu ni'ima sai ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ce alhamdulillah Allah ya ce ashe kun iya godiya to gashi yau tijjani na sai ƙara mana sai muka ce alhamdulillah sai ya ƙara mana ce to gashi yau Ibrahim na sai ya ƙara mana sai muka ce alhamdulillah to dama ya ce in dai kun ce za in dai baku gaji da godiya ba ni ba zan gaji da karawa ba to sai ci gaba da kara mana halifofin shehunan shehu Ibrahim din duka a doron ƙasa yanzu alhamdulillah mun gode wa Allah duk duniya ta sani halifofin shehu Ibrahim sune a sama sune a ala duk duniya gabaki daya kuma masu yin me masu yin zikirin Allah wazakirin Allah kasiran wazakirati da Allah ya ajiye mukamai na addinin musulunci mukami guda goma hawa bene aka gina tun daga foundation ɗin ƙasa har zuwa sama mukami goma ne to wannan mukami da muke ciki ba alfahari ba shine kololuwa ga baki daya shine mukama na kololuwa ga baki daya yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiyina wal khashiyati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujan wal hafizati sai me ana goma sai ce wa zakirin Allah kasiran wa zakirati Allah ya ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima to shi muqamin zakiru da duk mut- musulmin duniya sun san meye zakiru da duk wanda baka ce masa zakiru ba fada za ku yi amma da yake sauran musulmi duniya suka zaba a kashi mutane an yi su kashi uku wayansu sun zabi duniya zallanta kawai to Allah sai ya bar musu da duniyar kawai wa minhum man yaqulu wa min nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba su da bukatan komai duniya kawai suka sani to wayansu kuma suka zabi duniya da lahira suna son duniya hannun dama da hannun hagu sai Allah ya ce to shikenan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana amma daga cikin mutane akwai wadda ya sai da ransa gaba ɗaya shi ba abun da yake so sai Allah kawai to akwai kuma mukami hudu ne wa minan nasi man yashri nafsahu ibtiga mardatillah akwai mai neman yardan Allah shi yarda ya tsaya akwai wanda kuma ba ruwansa da duniya ba ruwansa da lahira ba ruwansa da aljannan Allah da komai shi Allah kawai da kansa yake nema saboda haka ainihin wato qulillah summa zarhum fi qawdihi yalabun fadi Allah kawai to Allah tabaraka wa ta'ala kuma yace wato imamul busari yana gaya mana a cikin hamziyansa wai za sakarar ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'adawu idan kuka ga Allah ya fore wa mutum mutanen kirki to mutumin kirki ne idan kuka ga mutane suna wuri sai Allah ya hore musu wani mutumin kirki bawan Allah ya hada su da shi to su din su gode wa Allah mutanen kirki ne to ba abun da mutanen fantami za su yi sai dai su gode wa Allah inda muka shigo ainihin wato mun sani Allah ya shimfida ilimi in shari'a kake bukata akwai ilimin in in ainihin wato faila kake bukata akwai ilimin Allah ya riga ya bada komai babban abun da zamu yi kamar yadda dan uwana ainihin wato malaya ya cilo ya roka Allah ya kara masa lafiya yau Allah ya kara masa lafiya wannan zawiya da ake duk Gombe state gaba daya alfaharin mu shine babu inda ake muna da iyayen zawiyoyi iyayen mu shugabannin mu akwai zawiyan shehu Modibba Tukur, akwai zawiyan shehu Manzo, akwai shehu Ahmadu Bolari, akwai shehu Gogo da sauran zawiyoyi da suke gesa su gadawo da sauransu duka amma duk Gombe State kowa ya sani ba zawiyar da ake taruwa kullum a yi zikiri masu mutane da yawa fiye da wannan zawiya babu irin wannan to alhamdulillah saboda haka alhamdulillah mun gode wa Allah idan ainihin wato kana tare da mutane ma'iya ita ce ainihin wato abun da ake dubawa. Allah tabaraka ta'ala ko da yake shi an riga an rufe amma da ya haƙuri, da Allah tabaraka ta'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi sahabbai, jarumai, sadaukai suka kare addinin Allah, suka taimaki Allah, suka taimaki addinin Allah, da Allah ya ji daɗi, da Allah ya ji daɗi. wata rana da aka tafi wani yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Abubakar yace ina buƙatan shawara Abubakar ya tashi yayi magana manzo Allah ya zauna manzo Allah yace ina buƙatan shawara ya tashi ya zauna da sahabi dan Madina ya tashi ya magana dama manzon Allah ya nufin da su ne to a dalilin wannan ne Allah tabaraka ta'ala sai da ya dauko yace mala'iku kansu a ranan suka samu izinin ma'iya na Allah Allah ya musu ainihi ya musu sayin da cewa yana tare da su yana tare da su saboda me sai ainihi wato iz yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu da ulqi fi qulubil ladzina kafaru ruba fadrubu fawqa al'anaqi wadrubu minhum kull bana Allah daɗin da Allah ya ji wannan sahabban da suka taimaki manzon Allah suke tare da shi suka so shi suka ɗaukake shi suka bi shi kuma akan abin da yake yi na daidai Allah ya ji daɗi yace kai sai ya gayyato mala'iku yace kai mala'iku yace ku a shaida muku cewa yau ni Allah ina tare da ku to wannan ma'iyar da Allah ya faɗa duk duniya mala'iku ba su taɓa jin daɗi irin wannan ranar ba to saboda haka Allah ya riga ya faɗi ainihin su sahabban nasa wanda suke gabansa ga sifansu tun daga cikin ainihin linjila su a taura da linjila duka ya faɗi sifofinsu saboda haka duk wanda yake fantami duk wanda yake gombe ko yake fantami ya sani nan mashaya ne saboda haka abin da za mu ƙara roƙo sannan kuma mu daɗin da muke ji sannan jama'ar su sun fahimta sun fahimta a riga an fahimta saboda haka abin da muke nema a ciki shine kullum abin da muke ƙara faɗa abu biyu ne suke tafiya mutum rayuwarsa ta gyaru na farko ilimi abu na biyu tsoron Allah shine kawai wannan abu guda biyu bamu da kamansu bamu da kamansu don Allah tabaraka wa ta'ala da ya tashi yayi wasiya yace abun da yake yin wasiya shine a ji tsoron Allah yayi wasiya cewa ainihin wato walaqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah to saboda haka abu biyu su ne suke ɗaukaka mutum shehu ibrahim radiyallahu anhu yayi magana akan abu guda uku nan dukkanmu nan samari ne matasa ne ƴan uwana ne yace abu uku shine ake nema a duniya idan mutum matashi yaro ya tashi ya fara neman ilimi sannan ya nemi kuɗi to zai samu mata zai albarka zai yaɗu duniya za ta san shi idan mutum ya fara tashi ya nemi kuɗi to zai samu mata amma ya rasa ilimi har abada zai rayu amma jahili ne idan mutum ya tashi ya fara neman mata to ya mutu kawai rayuwarsa bayi da ilimi bayi da kuɗi abin da ake fara nema shine ilimi amma idan yaro ya tashi yayi karatu yayi boko yayi arabiya to ya gama da su duka sauran guda biyun ba sai ya nemo su ba su da kansu za su zo suna neman sa su zo su shiga inda yake to shine abu guda biyu ilimi da tsoron Allah domin idan ilimin ya shigo ba tsoron Allah ba shi da amfani shi ilimi mun ji mun ji abin da aka yi da Bal'amu dan Bawura mun ji abin da aka yi da shedan ga yadda aka yi ga yadda ya yi da Allah saboda haka duka ainihin ilimi ne amma ba shi da amfani to me fa'idarsa saboda haka ilimin in an yi shi sai a ji tsoron Allah sai a ji tsoron Allah to wannan abun da su su shehin suka samu suka ɗaukaka a duniya da ba su da wannan ba za ka ji su ba ba da ba su da wannan yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa alqur'ani cewa yakan daga darajan muminai daga cikin ku wallazina utul ilma da wanda ya bawa ima da wanda ya bawa ilimi amma in aka tambayi Allah cewa ko da ba su da imani Allah ce ko ba su da imani za su samu daraja ma'ana ilimi in an yi shi ko da ba tsoron Allah yanzu misali zaka je ministry sai ka samu ainihin kirista ce ita ce director a wurin kafura ce fa me ya kai ta wurin ilimi akwai tsoron Allah babu ashe Allah yana daga darajar mai ilimi ko bai ji tsoron Allah ba to amma mu abin da muke bukata shine a haɗa biyun sai a tsira duniya da lahira a yi ilimin a yi shari'an a karanta shari'an mu yi kokari mu yi ta karatun nan karatun nan shine farko shine foundation din farko duniya a duniya da lahira gaba daya dukkan wanda suka ɗaukaka na duniya da ilimi suka ɗaukaka ba wanda aka faɗi sunansa a alƙur'ani da wani abu da wani daraja banda ilimi wanda ya ɗaukaka da ilimi sai ilimi ne shine yake gaba in an yi shi to sai kuma tsoron Allah in babu tsoron Allah mutum zai yi shi ma ba san shi ko unguwarsu ba to Allah ya ƙara wa shi lafiya Allah ya ƙara mana daraja Allah ya karbi dukkan ibadunmu Allah ya sa mun yi muwafaka da lailatul qadri sannan aini wato arin yizo abubuwan da suke faruwa a duniya yanzu matasa kowa yana hawan social media ai hattara a lura da ainihin abubuwan da ke faruwa Allah ya riga ya yi ruwa an ɗauke kowa ya riga ya gane inda addini yake da inda ainihin wato Allah yake da inda addini babu addini ƙarya ake yi da inda ainihin wato ba Allah a wurin. Allah ba zai taɓa bari maƙiyin manzon Allah ya bar shi duk maƙiyan manzon Allah wallahi Allah ba zai bari ya bar su bai tona asirinsu ba gaskiya ne wai har sai tashin alƙiyama sannan ya fallasa su ba zai yi ba.
na'am
ita kanta tashin alkiyaman fa don wa aka yi ta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da Allah da Allah yana da, da ba don Allah yana son ya bai- ya- ya bayyana waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san shi ba wallahi ba zai tashin alkiyama ba babu dalilin da zai sa Allah ya tashi alkiyama akwai wanda ya fi sanin Allah wanda ya masa laifi ne akwai don ya ce ya wakilta mala'iku raqibu da atidu sune kada suke kawo masa result din lissafin eh, eh, a ringizon mutane da barnan mutane duka da ba don Allah ya ya- ya yi wani biki da duniya da musul- da mutane da aljanu da mala'iku da musulmi da kafirai da dabbobi da dukkan jinsin da Allah ya halitta yana son a yi taron mahashara ne don manzon Allah kawai abin da yake tabbatar mana da haka da aka zo taron filin masharan sai Allah tabaraka ta'ala ya yi shiru sai da aka yi agar makallahu san da aka yi shekara nawa shekara dubu hamsin wa inna yawman a wa- a, ainihin wato miqdaru.
fi yawmin kana miqdaru kamsina alfa sana dan da aka yi shekara wajen dubu hamsin ana jira kowa ya gama dumi kowa ya yi zafi ya ji a jikinsa sai manyan bayin Allah wadda suke zaton yarda Allah ba su da wani laifi sai suka je suka samu annabawa ainihin wato ulul azmi minar rusuli suka fara samu suka tafi suka je suka samu su annabi Adam su annabi Ibrahim su annabi Nuhu su annabi Isa da annabi Musa su aka je aka samu waliyan Allah ne fa suke zuwa su samu wayannan annabawa mursalai wanda duk duniya Allah ba shi da kaman su ba shi da kaman su duk duniya kabinet din da Allah bai da kaman su don Allah ya nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da amfani duk wanda yake bai da amfani ko yake wai ba zai nemi albarkacinsa ba ƙarya yake yi to shine sai manzo sai Allah tabaraka ta'ala sai aka zo wajen annabawa ulul azmi minar rusulin aka fara annabi nuhu yace ina ba zai yiwu ba akwai matsala ina da jagwal a wajen Allah aka tafi wajen annabi Ibrahim yace ya faɗi haka akwai matsala aka je wajen annabi Musa yace akwai matsala da aka je wajen Isa alaihi salam sai ce zan zan muku zan ba ku satan amsa satan amsa shine da mu da ku duka mu dunguma mu tafi wajen mai abun kawai da aka je wajen mai abun sallallahu alaihi wasallama aka same shi aka ce ya rasulullahi ga aka kama kafarsa aka ce ga abun da ake so a yi wahala ta yi wahala ana bukata a samu mafita sai da kikirjinsa yace ana laha ana laha ni ne dama da wannan daman duk duniya ba mai daman nan sai ni kadai ba wanda yake da wannan daman sai shi kadai sai ce ni ne kawai da wannan daman da yace ni ne da wannan daman sai yace to bari ya- bari ya- bari ya- tunda an kama kafansa bari ya je gaban fadar Allah Allah yana shiru sanda manzo Allah ya taho zai yi sujada ya ce ina ai ba ranan ta bane Allah ya ce yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yau rana ne na nuna girmanka ya rasulullahi ba ranan nuna girmana bane ba rana ne wanda ni nake so Allah a ga girmana ba yau kai nake so a ga girmanka ya rasulullahi sallallahu alaihi yace ya rasulullahi kana tsammanin da ba don yau in ina so in tallata ka duniya in daga ka duniya ta san cewa kai waye bane zan yi wannan taron ne duk wanda ya aikata abin da zai sashi ya wuta sai ya sashi ya wuta kawai wanda zai aikata abin da ya sashi aljanna sai ya jefa shi aljanna kawai ba wani tashin alkiyama da zai wallahi don a san waye manzo Allah shi yasa Allah zai tashe ta yayi bukukuwa guda uku bukukuwa guda uku Allah yayi guda hudu ne dama na farko ran da aka yi isra'i da miraji da jibrilu ya zo ya ɗauke shi daga gidansa sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar dare ya tafi can aka je baitul maqdisi Allah ya tara dukkan annabawa da mursalai suka tsaya wurin suka yi sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibrilu ka san idan za a yi tafiya idan za a yi tafiya ko za a haɗu tsakanin mutum da, da, da mala'ika to dole sai Allah ya arawa ɗaya sifan ɗaya tukunna sannan a yi mu'amala ba a mu'amala tsakanin mala'ika da mutum dole sai ɗaya ya ɗau ɗau sifan guda ɗaya sannan a yi mu'amala mu'amalar ba ta yiwuwa sai da haka da aka ɗauke shi mala'ika jibril ya ɗauke shi lokacin a tafiya ta irin mutuntaka aka yi tsakaninsa da manzo Allah zuwa ainihin Baitul Maqdis da aka isa Baitul Maqdis aka ɗaure bur- aka ajiye buraka a wurin sai aka zo ga annabawan aka jera su aka yi sahu manzo Allah yace ina tsammanin za a ce annabi Jibrilu alaihi salam ya ce annabi Adam babana ne ya ce annabi Ibrahim babana ne amma ina tunanin ko a cikin su zai sa su yi limanci ina gani ko a cikin su ne zan sa su ai limanci wani ya masa sallah sai ce ya rasulullahi kai ne liman Ni mana.
Im- imamuna yusuf nabahani yace wal anbiya'u jami'uhum ahya'u Mm.
lamma ataw baital muqaddas ja'u salla bihim wa hum ladayhi walau kana al imamu wa kulluhum mamuma yace dukkan annabawan ga sunan sun taru suna nan din a wurin sai manzo Allah ya zama shine liman Ƙwarai.
to wa- an yi buki guda ɗaya annabawa sun tabbatar kamar yadda aka yi alkawari da su idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya same su za su bar addinin annabi isa alaihi salam ya ce in yana jiran ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya same shi a wakatin sa ai kun sa aikin da annabi isa da kansa yace zai yi ya ga wa al'umman banu isra'ila gaba ɗaya yace ni ina jiran da za da za haɗu da man- muhammad sallallahu alaihi wasallam aiki guda biyu kawai yace zai yi ni ne mai riƙon takalminsa duk inda zai tafi kuma in na rike takalminsa in ji annabi sai ce aiki na na biyu in share di- diddigen kafansa in zai saka takalmin shine kadai yakin da zan yi yake gaya wa banu isra'ila gaba da annabi isa alaihi ruhul lahi to da aka tashi daga wannan sallan Allah ya ajiye annabawan dukansu a a sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai to a a ƙarshe dai za mu bar sa- eh, sama ta shida din duka mu tafi wajen ta shida zuwa ta bakwai daga wajen annabi Musa alaihi salam za a je wajen annabi Ibrahim saboda ya ce annabi Ibrahim abul anbiya ne wal mursalina Allah kun san mun san abun da Allah ya tara a wajen suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam marhaban lale mala'ika miliyon tara mala'ika miliyon tara Allah ya tara don su yi wa manzon Allah maraba yau zai tafi fadar Allah tsakanin wajen annabi Musa da ya taso daga wajen annabi Musa kafin ya isa wajen annabi Ibrahim alaihi salam babansa sanda aka tara mala'iku Allah ya gayyata a wannan tsakanin sama ta, ta- ta shida zuwa ta bakwai din mala'ika miliyon tara nan a miliyon tara miliyon biyu duka Allah ya ajiye su fiffiken su kowane mala'ika fiffikensa ya fi dubbai miliyoyi amma kowane mili- mutum mala'ika miliyon biyu dukkan fiffiken su kowane ka- fiffike yana ɗauke da kalan turaren da ba wani ba wani fiffiken bayi da irinsa kowane mala'ika mala'ika miliyon biyu wannan ka abinda suke fesa turare kawai suke saboda saboda su yi murna su yi maulidi. ya iso wajen Allah ya so.
an yi abin da ba taɓa yi ba Allah ya ajiye wannan mala'ikun domin annabi Musa da annabi Ibrahim su san cewa waye shigo yau wajen Allah waye ya zo fada wannan miliyon biyun fesa turare kawai suke ba su da magana kawai dukkan su yake fesa turare daban-daban wannan miliyon bakwai ɗin da suka saura a cikin miliyon taran fa halan wa salan marhaban jabba malale jabba malale shine kada yake to da aka tafi buki na biyu ya je ya karɓo sallah ya dawo duk wannan labarin zai ba ɓata mana lokaci to sai maganan ainihin taron filin mahashara to wannan filin mahasharan ya tara duniya da abun da ke cikinta duka gabaki ɗaya da mutum da aljan da don me don ya nuna musu haka Allah ya faɗa yau ranar nuna girman ka ne ba ranar nuna girma na bane dal tuɗa wa shafatu shaffa idan mutum ba dabba bane ba jahili bane ba kafiri bane don Allah in aka ce maka wanda annabi Nuhu alaihi salam ya nemi alfarmarsa annabi Ibrahim ya nemi ka- kama kafansa annabi I- Musa alaihi salam kalimullahi ya nemi alfarmarsa ya nemi albarkacinsa ya nemi ya sa masa albarka annabi Isa ruhullahi ya nemi ya sa masa albarka wani banza kiyashi wanda bai kai kiyashi jan kiyashi ba wai ya ce ba ba zai nemi albarka ne ai dama ba shi da albarka to abun da yasa Allah ya faɗi ka albishirin mu abun da yasa Allah ya haka wallahi Allah ba zai taba bari maƙiyin manzon Allah ya mutu Allah bai fallasa shi duk duniya suka san waye bane shi Wallahi kuwa. Wallahi.
waye bane shi Allah ba zai bari ba wallahi Allah ba zai bari ba komin sallanka ko sau saba'in ko sau hamsin inda aka karɓo na farko kake yi in ka taba manzo Allah sai Allah ya nuna masa wallahi ƙarya ya ce maka ba zai yi ba duk duniya Allah manzo Allah sallallahu duk duniya manzo Allah sallallahu kabinet ɗinsa ba shi da fiye da Abubakar da Umaru Gaskiya ne.
a fadarsa amma da aka da suka daga dan murya fa ba wai da da gangan ba fa ba da kuskure ba basu sani ba suka daga murya yadda Allah ya saukar da sura guda yace wai aikin Abubakar da Umar yau in sun yi garaje aikin su zai rushe aikin su fa aka ce an tahbada amalukum la tarfu azwatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashru bil tajari balikum li bali an tahbada amalukum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu yi hattara mu ƙara san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kuma abun mamaki da Allah ya taimake mu da ya faɗi wannan abun sai duk maƙiyan manzon Allah sanda suka bayyana duk malamai da suke goyon bayansa duk wanda suke wannan ƙungiyar sanda suka tabbatar cewa suna goyon bayansa ɗaɗɗe ne daga cikin su wanda yake da ɗan siyasan duniya ɗan raɗe a gefe amma wallahi duk wanda ba failan nan yake ba wallahi maƙin manzon Allah ne haushi yake ji da wannan abun da ake zikirin Allah to tu biki na hudu da za a cika bayan an yi wannan tashin alkiyama masoyan manzon Allah sun tafi aljanna maƙiya kuma sun tafi wuta wanda za su zauna a larafi sun zauna in aka je manzo Allah sallallahu alaihi yana da kujera da muke neman ta kullum wanda muke cewa wa asu maqama mahmud allazi wa attahu innaka la tuflihul mi'at to wata kujera ce a cikin jannatul a aini firdausil a'la ita firdausi tana kaman tsakiya ne sauran aljanna guda hudu suna nan guda hudu suna nan ta tana nan tana tsakiya to a wannan wannan aljannan anan ne manzo Allah sallallahu alaihi aka ajiye masa kujera da ake cewa wasila to shine buki cikamakin buki na ƙarshe kenan na duniya da Allah zai nuna wa duniya manzon Allah shine shine makasudi a wajensa shine makasudi a wajensa ya cika wa ɗan aljannan tabbatan jin daɗin su ba zai tabbata ba kullum manzon Allah yana kan kujera in ka waye gari a gidanka sai ka hango shi to wannan shine cikamakan jin daɗin ka aljanna in baka gan shi ba dai to hasken ka ya buce kawai saboda haka shine wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira saboda haka Allah ya kara mana sun manzo Allah Allah ya kara wa shiwo daraja Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya maimaita mana ya maimaita mana Allah ya maimaita mana Allah ya kara mana sun manzo Allah marasa lafiya Allah ba su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da Allah ya ba mu ya rakallah sai ka sai wasili fada wasili fada on ko wannan yana assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akarbakum Allah min yatti ah sai
ayi komai fo hanno ngaɗa nda komay fof ko dokka ɗum hani ngaɗa tagdima mo nganewol wata e ɓuri amma gawa hokki tan mo annda ɗum e yewwa to alhamdulillah yan uwa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a yanzu abu na gaba da za mu saurara yanzu shine wakili daga babbar masarautar mu masarautar gombe wanda muka samu wakilci daga shi mai martaba din a yan labar bismillah
zai isa ko?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an an umarce mu da mu ce wani abu amma fagen na malamai ne ba su da bara sai dai mu godiya mu sa Allah ya sanya mana albarka a ciki Allah ya sa an yi karɓe Allah ya karɓa mana Allah ba ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a jihar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a garin mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya a unguwannin mu Allah ƙara wa shehu mu lafiya Allah ƙara masa karama Allah ƙara masa ɗaukaka alhamma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum
Allah saka da rere
a kafin mu ci gaba da sauran program din da ya rage mana akwai gayyata kamar haka in Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu izini gobe akwai taro irin wannan na rufe karatu a masallacin Baffatola shan tudun wadan fantami kenan akwai addu'a kamar wannan sannan haka shi malam dairu shi ma akwai rufe karatu nasa gobe a bayan gidan goje gobar su alai sani mai taki kenan masha Allah o tara zuwa goma can ma haka ne ko can ma tara zuwa goma ko malam to takwas da rabi zuwa zuwa tara da rabi naku malam naka ba wannan shi ma takwas da rabi zuwa tara din ko to Allah ya nuna mana to yan uwa abun da ya rage kowa ya haƙuri addu'a za a yi yawa za mu tattara dukkan addu'o'in sai mu bawa shehu ya mana tana ci gaba da addu'an da za a yi gaba daya yana da a cikin jawara gaba daya sauran duka kowa ya je tura shi shan zai yarda ko guda uku guda guda guda uku to mai mai to nan da na wanda hiro warda ni wata to wanda hiro warda ni wata to sai sai mai bila ga do tafsir ko to wari su kala mun sai wada to shikenan to wa ko wara do shikenan sai sai eh ha eh to dan mu to wodi haje wolu ha malam ya anguwa o wiwa ya hanu wala wala da ko don be mi to o wona haje wolu ki ko dum jama mu eh sanan ne mun gora ka na eh non gora ka to ko eh to ha haka mon ko ko to ro wali da kenan to wodi
sai ne yadda su ma jiwon Allah ne eh sai dai to isowansu ne abun nan to yanzu kafin mu fara addu'o'in za mu ba shi jagoranmu mai anguwa ya gabatar da godiyarsa sannan a ci gaba da addu'o'i. ‘Yan labo bismillah.
Zai isa ba? Suna da zai, amma wannan ba zai isa ba. Ɗau, kuro wannan inganta. to to a to shi kare ke kawai eh lalle lalle salamu alaikum jama'ar annabi gaba ke daya mun yi murna da bakon nan namu da muka yi daga fada sai kuma Allah ba shi lafiya da zaman lafiya ayyukan nan da yayi ubangijin Allah biya shi ladansa jama'a gaba ki ku da kuke muka taru a nan ubangijin Allah kiyaye mu Allah sa mu gama lafiya domin ni kam ni ne alhaji buba saboda ni daɗin da naji sai Allah kawai ya sani sai Allah kawai ya sani ni din nan ina yaro ina zaune a nan a jeje a wannan wurin kura ya zo ya ɗauki tinkiya a nan gonar Allah ya kawo mu har lokaci wannan abu mama na ta ce mini buba zuwa gaba in kuran nan aka daina kati ne za su dawo madadin kuran nan to gashi nan irin yara wasu fitinan nan to muna fata Allah ya tsare mu Allah sa mu gama lafiya shi kuma Allah baka lafiya da zaman lafiya da yaya filo da bakon nan namu duk gabaki da ku Allah ya tsare ku Allah sa da mu ranar tashin kiyama amin na gode wallah na gode muku masha Allah to sannu Allah ya saka da dai alhamdulillah.
alhamdulillah to a fara daga wancan ne a zuwa ta jini zuwa zuwa daga To alhamdulillah mun ji jawabai daga shi mai anguwa Allah ya saka masa da alheri. Abin da zai biyo gaba shine jama'a kowa ya kudura niyyarsa za mu fara addu'o'i insha Allah za mu yi addu'a guda uku sannan a soma karatun jawhara abin da aka saba.
Eh.
Malaman bari fara mana addu'an. Akar makalla ka fara mana addu'an. To liman bismillah.
bismillah ne ba To nan re ni gado.
to shi kenan bismillah
Aiwa nan salatu sallatu. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. A ƙara salati goma ga annai Muhammad.
bismillah malam barin
Amin.
fatiha to kowa ya biya ya karanta fatiha da salatul fatihi sai zai rufe mana addu'a يا رب بذاتي وبصفاتي كلنا في سائر حالاتي ثبت قلوبنا على الايمان وامتهدنا بعمل الاحسان ذرينا وانصرنا الدين قد حقوقنا وجدينا وهب لنا ذرية مباركة تقول لله بلا مشاركة ويزل كل من لنا أثنا ويبهي أن يجزى الأثنا وضعه شفيع يوم المشر ويزل من قرب بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخيلنا وأمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله